الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a cikin da shi daga watan muharram shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabu salatul istisqa ko kuma shi za mu tashi babu du'a fil istisqa ko kitabu salatul istisqa wato zai bayani akan littafin da yake magana akan al-istisqa shine wato neman a tayar da ruwa lokacin da ruwa ya kafe kamar da ke zuwa al-istisqa shine talabu nuzulul madari bi tawajjuh ila Allah du'a a nemi a saukar da ruwa ta hanyar wato saukar da ruwan sama hadisi na 515 ke shi za mu kai shafi na 146 to sai ke cewa salatu istisqa dalla da za ta yi magana a kan alistisqa neman a shayar da ruwa kamar da muka faɗa a nan wato neman shayarwa ita kalma duk kalmar da aka ƙara mata alif da sinin da ta'un to ya koma kuma nema kamar kalman ka koma cikin suratul baqara wa idza musa li qaumihi fa qul nafri bi asat al hajar to a wannan kafin mu yi nisa a ciki duk wani wata matsala idan ta taso ana buƙatar ɗalibin ilimi ya halarto da wasu abubuwa kamar guda hudu a kai dan za mu yi magana akan ya ake sallar ko kuma ya ake roƙon ruwa a musulunci idan ruwa ya kafe to abubuwan da ake so guda hudu ka halar doji ne na farko ta'arifi ka san me idan kana so ka fahimci babi ko kitab da kyau na farko ka san menene ake so a yi magana a kan ita kalmar da ake so a yi magana a kan ta me asalin ta me ma'anar ta lugatan wasu ilaha sannan abu na biyu shine mashru'iyyati me hukuncin sa a shari'a shin ya ga a shari'a annabi alaihi salatu wasalam ko Allah ya ce ayi sannan na uku hukumu ne hukuncinsa a cikin wannan ahkam din da ake da su wajibi ne mustahabi haramun makruhi da sauransu wanne ne sannan kuma na hudu abin da ake so ka hadarto shine yaya ake duk wani babi da za a biya ko a bulugul maram ka sa a gaban malami ko umdatul ahkam ko ma da littafi ne da zara an ce babu kaza to halarto da waɗannan abubuwan guda ko da malami bai faɗa ba kai kafin a gaba karatun ka tabbatar da cewa ka ɗauki gaba ɗaya bayan ɗaya ka fahimce shi da kyau to makamai da muka faɗa a nan shine wato alistisa ɗalabu nuzulil madari bitta wa duhu ila Allah bi du'a a nemi a saukar da ruwa lokacin da ruwa ya zanto lokacin da yayi kuma Allah ko kuma an fara ruwan sai ya kafe a daina gaba ɗaya to neman agaji a gurin Allah ta hanyar yin addu'a ya ke kira al-istisqa kamar da muka bada misali da wato wannan aya ana Abdullahi bin Zaid anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam istasqa an karbo daga Abdullahi bin Zaid Allah ya tsara masa yadda yace wallahi annabi alaihi wa sallam istasqa ya nemi a tayar da wato al'umma ruwa faƙalaba rida'ahu da aka zo bayan ya zo yin addu'a ko ya yi sallah sai ya juya mayafinsa ya juya mayafinsa sai malamai suke tattaunawa ya juya shi kamar yaya cewa wasu suka ce daga dama inda yake a kan hannunsa na dama ya koma hagu wasu kuma suka ce a baibai ɗinsa aka juya baibai idan da ana kallon nan wato bari kallon shi ne gaba to sai a juya shi ya koma baya to shi ne malamai suke tattaunawa to a yanzu idan irin hakan ta faru ya za a yi wanda ya zo da riga ba babban riga ba ne riga normal kawai sai wasu suka ce sai ya juya ta aka ce don ya tashi juyawa ai in babu wata rigar a ciki ba nan kuma zai yi karanci shine aka ce ana magana akan wanda yake da riga a ciki idan an tashi biya ne riga a ciki da shi ake wanda bai da riga ba ku shafe shi ba domin in ya dace yin wannan mai wakon neman lada zai zanto a haƙi kuma zai nema domin tsaikinsa zai bayyana to shi za ka ga wanda zai tafi wannan yin sallar kai ne sai ya tafi da shi ne yana da hiramin da zai dora sai ya amfani da hiramin ya juya in babban riga ne cikin sauki kenan kaga yana da yadda gida ba to shi ne abin da malamai suke faɗa cewa riga ma za a iya amfani da ita ko ba riga yi ba amma ya zanto tsiraikin mutum ba zai fita ba wa nan istatta fa qalaba rida'u annabi alayhi salatu wassalam ya nemi a jayar da wato al'umma ruwa sai ya biya tufafinsa shi za su ke faɗa ita wannan sunnar ta neman shayarwa suna annabawa ce da hadisi ta a cikin ibn hajar ya kawo bulugul maram ya kawo a cikin da ku iya tuna hadisin tururuwa wanda annabi Sulaiman ya fito roƙon ruwa ya tarar da tururuwa ta juya ta daga ma kafafuwan ta sama ko yawwa to saboda haka sunnar annabawa ce neman shayarwa sannan idan an zo yadda ake yi kun ga yanzu wato mun san mun samu cewa a shara'ance annabi alaihi salatu wasallam yayi mun samu mashru'iyyati hajjin to me hukuncin ta shine malamin ka ce idan ka ce wajiba ce to ka ƙara sallah a sallolin Isra'il shine suka ce sunna ce mu'akkada duk inda ka ji ana magana wata sallah an ce amara nan nabi sallallahu alaihi wasallam an nafa ala kaza in dai sallah ce annabi ya umarce mu kaga al'amru lil wujudi ka'ida ce ra'ayi a usulul fiqh idan aka bada umarni wajibi ne to in zahiriya wani zai kalle ka ce ba wajibi to idan ka iya bibiyar fiqh zai ka ce da shi to sallan mu da zama shi ne abin ki haka daga nan za ka yi sa mafarki ce wata zama ce da wuce a ce to irin wannan idan ya zo malaman fiƙi ta ce suna mu'akkada saboda umarnin da ya zo saboda ba haka idan ka ce wajibi ko ta zama gida gida ana na ana za a samu wata sallah ita ma annabi ya yi umarni zai ta zama bakwai alhali salloli biyar aka aiko annabi alaihi salatu wasalam da su na cewa su ne wajibi ga hadisai nan daban-daban da suka nuna haka sannan wato sai kaifiyati ya ake sallar sallah za a raka biyu ba kamar wanda za mu shiga nan gaba ba fatiha da sabbi su mara cikin la'ala da fatiha da kuma al'ata ka ji su gaji ita ba doguwar sallah ba kamar yadda ake yin sallar kutubi da za mu biya nan gaba to da yi wannan kuma sai liman ya juye ya hudu ba ya ja hankalin mutane ya fito abin da muke so da ku kowa ya tuba zuwa ga Allah ne bukukan da aka yi wa Allah kowa ya san da yake yi wa Allah ya duba kike da ayi istighfar ayi addu'a sai a tashi saboda haka shi sai ita addu'a roƙon ruwa tana da nau'o'i nau'i na ɗaya shine ayi sallah nau'i na biyu shine wato a sami wani bawan alƙoli man kai a masallaci addu'a jama'a mamuti a mu kamar yadda ya faru hadisin muwaɗa da sauran hadisai da musulun suka kawo aga wani ba Allah ya shigo cikin mai masallaci ranar juma'a ya roƙi annabi alaihi salatu wasalam ya roƙa mana Allah ka roƙa mana Allah ruwa gaba ɗaya abubuwa sun fara lalacewa annabi alaihi salatu wasalam ya addu'a aga nau'i na biyu kenan ya ƙara dawowa sati mai zuwa ya ce a roƙa mana Allah don wannan ruwan kuma ya fara halakawa a ɗauke shi nau'i na biyu kenan na uku shine a samu wani bawan Allah da aka gamsu da nagartarsa kun ga wannan ga dalilin da mun faɗa za mu bi hadisin nan gaba na uku shine wato a samu wani bawan Allah a ce ya roƙa mana Allah muna cikin matsala ta rage ruwa kamar yadda sabai suka tafi gurin Abbas ibn al-Mutalib hadis da je wata suka yi a'a kai mana ruwa ba cewa ka roƙa mana Allah malamai suka ce to wayannan hanyoyi uku da su ake roƙon ruwa to a ina muka nemo muka samo ta al'ada Allah ba ruwa halili me wannan ruwa halili me rawanin ruwa halili gari za a rika fitowa ban ba ruwa gaba daya in za a roƙi ruwa da sallar kirfewar rana da ta ruwa za ka ji wai halilu sai ka rasa waye halilu sai daga baya can wani malamin ya taba cewa ai kidin kenan annabi kidin wai shine halluru to idan ma annabi kidin shi yake ruwa annabi kidin baya ruwa saboda kun ga a tarihi a kisar da za ku iya tuna cikin suratul kahfi ai an magana cewa lokacin da annabi Musa ya tafi neman da ya same shi a cikin ruwa to wai shi ne ana har wasu suna cewa yana nan har yanzu a rayu bai mutu ba to shi ke nan kuma aka yi rage ruwa sai a roƙe shi ya fara neman ruwa ba ake gaba ne aikin Allah to saboda haka babu wannan a shari'a babu shi abin da yake a shari'a sallah ake yi raka'a biyu raka'a biyu sabbi isma rabbika la'ala bayan fatiha da kuma al'ataka hadithul gashiya bayan fatiha saboda haka a wannan hadisin mun gano cewa ana so yayi domin Allah cewa da kansa wa huwa alladhi yunzilul ghaiba min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmata kaga Allah shi yake saukar da ruwan sama bayan an yanke kauna sannan kuma wato ya zuba rahamarsa ya watsa ta ko ina a cikin gari wa huwa alwaliyul hamid haka Allah ya faɗa cikin suratul shura saboda haka aikin Allah ne ko kuma san wa ma bikum min ni'matin fa min Allah thumma idza massakum ad-dur fa ilayhi taj'aruna fa ilayhi taj'arun thumma idza kashafa ad-dur 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yushrikuna da zara an shiga tashi hankali gurin Allah za a koma amma kuma in yaje ne sai a koma a rai masa shirka to a wannan hadisin zamu koyi cewa an so a daga hannu yayin da za a yi addu'a an so haka oke an so kai a fita zuwa ga fili shine istibabu wato al-khuruj lil istisqa ila sahara an zo a fita katan fili idan za a yi addu'a roƙon ruwa domin shi ya fi nuna kuma ana so idan mutum zai fita ya fita mutar dalilan mutar kashiya kakan ci ado ka sa kayanka waɗanda suke suna nuna lallai cikin ƙasƙanci ka fito aka hadisi ya nuna kar mutum ya sako jezunan zai biya tafi ko wani ya jaddasa mai tsada ba haka so ake a lokacin ka cire ka sa kayanka wasu wasu wanda ba ba guga ba wanda suke nuna lallai kana nuna tawazu zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan kuma an zo a juya rashin juya ina mutum zai bai juya tufafinsa ba komai ya funsa ba za a ce sallarsa ba dai wata yi domin mustahabbi ne sannan an zo a fuskanci alƙibla ko da ba sallarsa yayin addu'a an zo wannan babu rafa'ul yadayn bi du'a bil istisqa babu da yake magana za a daga hannu lokacin da ake roƙon ruwa za a daga hannu an anas bin malik kala كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه النبي عليه الصلاة والسلام يا كسنتي لا يرفع يديه في شيء من دعائه cikin baya daga hannayensa fi shay'in cikin wani abu min du'a'ihi daga addu'o'insa abin nufi mafiya yawa kenan ba wai ana nufin annabi alaihi salatu wasalam baya daga hannun da sai an hango barin hammata ta ake nufi amma daga cikin adabu du'a ana daga hannu in ka koma jami'in da malamai suka yi wa hizbul muslim dangane da addu'a tun a farko ba a muqaddima za ga an gaya ba ga adabu du'a ga cikin ladaban addu'o'i akwai daga hannu ba yana nufin annabi baya dagawa kwata kwata ba yana daga hannu shine kamar yadda na faɗa a nan baya daga hannu a gano barin hammatarsa sai daga hannun kaga shi za ke bambantawa cewa idan addu'a za ka yi kawai wadda ba ta shiga wani bala'i ba ta ji hankali ba za ka yi haka daga hannu haka yadda za a hango farin hammata normally kawai za a addu'a mutum ya daga hannu daidai wuyan da ko fuska idan addu'a zai yi ta yau da gobe amma idan wannan yanayin aka shiga to ana so a ga ya daga hannu kamar da za a ga wasu ana yi a sallar tarawih suna haka nan a addu'a roƙon ruwa ake babban mataki ko to a addu'a roƙon ruwa ake yin ta cikin adab kenan ya ce wani kai haka kafu tattarowa duk ka tare jama'a ba ki wani to shine ma ne yace min du'ai illa bil istisqa baya daga hannun da ake gano barin hammatar sa in ba addu'a roƙon ruwa ba wa innahu yarfa'u domin yana daga a lokacin hatta yura bayadu ibqai har a hango barin hammatar sa saboda daga hannun sosai kenan to wannan hadisi shi wa kamar yadda muka faɗa an zo a daga hannu yayin yin addu'a kuma daga hannun iya wannan gaba sannan kuma abu na biyu muna gane cewa lallai addu'ar annabi tana da albarka kwarai da gaske babu du'a bil istisqa bil istisqa babu da yake magana akan yanayin addu'ar da za a yi yayin roƙon ruwa ana Anas bin Malik radiyallahu anhu kana an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake asabatin nasu sanati wata shekara ta fari ta samu sahabbai shine annasu ana ta shafe su wani lokaci ala ahadin nabi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi alaihi salatu wasallam fa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam ya tsubi fi yawmi juma'a ana wannan yanayin annabi yana huduba a ranar juma'a kama a rajin sai wani mazaunin karkara kawai ya miƙe fa kala ya rasulullah wata ruwa ya zura sai sai ya shigo shigo wata kenan kawai sai shigo yana shigowa masallaci sai ce ya ma'aikin Allah halakal malu dukiya ta halaka wace dukiya kala biyu ce kamar da haka masu jirgin muwa a hadisin suna bayani akan akwai almalu sabita da kuma almalu nadiqa sabita da nadiqa akwai mai magana akwai wanda ba ta magana wanda take fitar da samu da mara samu dukiya mai fitar da samu ita ce kamar me na dabbobi dukiya tana fitar da samu akuya shanu raƙuma shi ne almalu almalu nadiqa asabita kuma shine naira dala duka wayannan su kaga ba za magana ko duk da ajin suna magana haka sai amma dai a magance a gurin malamai shine sabita da nadika me magana da mara magana to anan da aka yi magana halakal malu dukiya ta halaka wacce ake nufi sabita ko nadika dabbobi ko kuwa kuɗaɗe gona kayayyakin gona da waye da sauran ko kuwa mai magana ko mara magana na mara magana kuɗi kenan sun halaka kuɗi naira da dala da azurfa da zinari da dabbobi aka malamin suka ce dabbobi sun halaka shine halakal malu dabbobi sun halaka waje aliyyabi sanan iyali yunwa ta kama sun shiga yunwa fada'u Allah lana ka roƙa mana Allah farfa ayyai sai annabi ya daga hannayensa wa ma nara bis sama'i qad'atan annabi alayhi salatu wasallam yace babu gajimare irin girgizan da yake rarrabuwa ba na hada ba shine kaza a sahab kuma girgizan da yake a hadi shi kuma qad'atan shine wanda yake a rarrabe wanda yake wuce rarrabu shine gajimare kenan ko to shine babu gajimare ko ɗaya a sama ko wallabi na fi biyadihi an san malik yace na rantse da wanda raina yake hannunsa ma wada'aha annabi bi aji hannunsa ba a ta tsara sahabu a sai da girgije ya haɗu bi aji hannunsa ba sai da girgije ya haɗu amsalan jibali saboda girman girgijen za yi za muka ce girgije haɗaɗɗen mai girma shine a sahabu kaza a kuma wanda yake al-muftarik a sahabul muftarik saboda haka har sai kai ka kai duwatsu ne saboda girmansa ya haɗa a sama sai ce sun malam yanzu annin bani bai buke bai sako daga kan mambarinsa ba a tara aikin matsala ya tahadaru ala lafiyatu yake wallahi har sai da naga ruwa yana gangarowa akan gemunsa sallallahu alaihi wa sallam wato an tsuke da ruwa kuma kun san masallaci annabi alaihi salatu wasalam wato zangar yadda biyu da ita aka yi rubi ba irin wannan bane in aka yi ruwa da yawa yana zubowa yoyo yake gaba daya shi za ga wanda hadisin na kalin zuwa hadisin bukari aka ce ba fi isir sama'i ko a tsakiyar ruwan sama lokacin hadisin hudaybiya a tsakiyar suna sallah sallah asuba amma a ruwa suna cikin sallah ruwa ya zubo kafin su gama diya shigo masallaci har tabbai na sujada a kan a cikin ruwa amma idan ka je masallaci annabi alaihi salatu wasalam kofofi ma sai je ka irgawa zaka je kofa dama an kana so kar ka bata kawai ka rike lambar kofa ko ka ajiye takalminka lamba ta 65 kawai je ka ce to anan sai ka ce bi kofa kawai ta je ka Allah kofa kawai to saboda haka a daidai lokacin gashi bai da girma sosai kuma ruwa na zubowa to sai ce wa mudirna yau yau mana zali a wannan yinin namu aka yi sai mana ruwa wa min al-gadi wa ce gari ma ruwa ya dora barka barka ji ba hausa aka rika ruwa har an yi ruwa yau wa ce gari aka dora cikakken lockdown in je na ji wasu na wai lockdown cikakke da aka yi wani ruwa ba fita wa ba'da al-gadi wa ce gari kwana uku kenan yini uku kwana biyu aka ci gaba da ruwa wallabi yalini wata wace garin aka ci gaba da ruwa hatta juma'atul ukhra har sai da sati yake wayo a wata ruwa ya cewa tabtan tsawon sati guda shine yini takwas kwana bakwai aka yana ruwa tun daga juma'a sai da wata juma'a ta ke wayo yini takwas kenan ko kwana bakwai saboda haka ana haka bakara zalika al-arabi wannan ruwa ya ce wannan mazaunin karkara sai kuma mikewa daga zafi yake wayo au kala gairu ko kuma ta akai wanin sa fa kala ya rasulullahi yace ya ma'aikin Allah ta haddama bina duk gidajen musulunci shi bai roƙa yace a roƙa musu ruwa ba ruwa yanzu ya dawo ya ce a roƙa musu Allah madaukakin sarki gidaje sun rushe to to sai yake cewa wa gari kalbanu sanan dukiyoyin mu sun dilmiya sun limi su ne dai wannan dabbobin ruwa ya rika tafiya da ya tattaro ya ga ko amfanin gona ya ɗebe shi ya gudu da shi fad'u Allah lana ka roƙa mana Allah fara ba ai dai sai annabi ya daga hannayensa sama fa qala bi ta Allahumma hawalaina ya ubangiji ruwan nan akai ki jefa mu wala alaina mu kam yanzu mun koyi ya ba kan mu ba akai ki waje kaga a ta wajen ruwa ya cewa alal aqabi wa bira ko ya ubangiji a kai shi kan kananan duwatsu da manya mu kam yanzu kamar yanzu na biyo sun fara kokawa ko wannan bai fara ba na jin wani yace kun san shi za wa suka ce ba za ka ce ba za a ce wai ba a ana cewa ya ruwa ce ruwa ya yi yara wani yace a ya yi ta aji ya ji ya rushe mun katanga ka ce yara ya yi ta aji to ya halatta a yi roƙon ruwa in ya fara damu ya halatta domin yana da alif yana yi saboda haka sai a roƙi Allah ya ubangiji a kai shi gefen gari wala alaina ban da kawo nan ai wannan damunar da ake duk kuna jin abubuwan da ke faruwa yana nan ya fara ruru ya ruru ke kai ba ya fara ba ya ruru ke wura mutazan mutane da yawa har a wannan damunar na gani abubuwan da ba a saba gani da yawa ba har gidan zumunci yana rujewa Allah to ka sai a roki Allah Allahumma hawalaina wala tunda gero sabo tunda da abbar tire na'am wata na go wani ya dora a social media cewa gaba ɗaya ki ka masa ruwa ya sha kanta ka go wannan ai kai mata ai gaba ɗaya ta yi kyau sai komai ya tsaya a gaba yana ta salati yana ɗaukan ta haka to kaga irin wannan ne za a iya yin addu'a Allahumma hawalaina wa la alu to yi za a ce so da zarar ruwan ya fara zuba ka ce Allahumma sayyiban nafi'a Allah ka sa ruwan ne ya zama mai amfani wani bawan Allah ya ce man gida ba za ka gani mai tayar amma saboda yawan ruwan nan yana na ruwa yana penetrating cikin tayar to kawai zai addu'a duka Allah za a gaya wa domin duka wani ajaibu kudratihi duka dan saukar da ruwan da rashin ruwa duk wani jarrabawa ce ta ta domin ruwa za mu ji nan gaba yana Allah yana iya halakar da mutane ne domin mun ji tarihi kan baya yawa zo da haka za a iya addu'a fa ma yukiru bi yadihi ila nahiyatin annabi bai nuni da hannunsa zuwa ga wani bangare ba shine nahiya da bawo yake fada min sahabi ta wannan girgizar illan fara ya fati sai ya yayi duk har bangaren da yake Allah ya ya ubangiji ya nuna to sai wannan girgizan ya yayi gaba daya addu'a kai ke ruwan kenan wa saratil madinatu mithl al-zawba garin madina kuwa kamar jawba yake shine al-hufratul mustadiratul wasi'a kamar kamar kewayayyen rami aka madina ce kamar cycle ne amma wanda yake a kewaye kuma mai rami aka yanayin madina watara alwadi wannan kwarin abin da ake kira alwadi mufrad da jami'in da shine al-audiya wannan kwarin tsakanin gurin da ake kira wadi shine gurin da yake tsakanin duwatsu biyu dutse sai da sai da ruwa ya rika kwaranya kanatu ta hari tsawon wata daya saboda ruwan da aka saboda kun ga yanayin madina a kewar kamar kewayen gari ne kuma rani to sai da ruwa ya rika kai komo tsawon wata daya walam yaji ahadun min nahiyati babu wani zai zo babu wanda ya zo daga wata nahiya misali ba dan kudin da zai zo arewa fati ko dan arewa ya je kudu ko dan yamma ya zo gabas ko gabas ya je yamma fati illa haddasa bil jawdi ba sai sai yayi zancen wannan yawan ruwa duk wanda ya zo daga wani gari sai ya faɗi yawan ruwan nan wai ko ruwan nan kuma haka aka yi muku shi saboda kewaya wanda yake wannan ruwan da aka duk wanda ya zo daga wata nahiya sai magana ruwa kamar wani ruwa da aka yi kwanakin baya za ka jin kai waya da ɗan sokoto zai ce a san ma haka aka yi wani ruwa da aka yi shi ne yawa da iska mutum yana sokoto zai ce ma wallahi su ma haka ka irin wannan ruwan ya karaɗe ko ina kenan to kaga Allah madaukakin sarki ya zubo muku nemarsa zahiratan wa baɗina ke domin gane wannan cewa idan wato ruwa ya yi yawa za a iya roƙon Allah maɗaukakin sarki a walena wala alena abu wanda ya san katangarsa ta karkace ta yi wani abu ba laifi ba ne ta ke roƙi Allah ya ubangiji ka kautar da ruwan nan kai ke guri ka gonar tana cikin wani yanayi ya roƙi Allah ba laifi ba ne na'am Aisha idan ba ai ba ba mu ba mu dauke da ai shine da muka gaya ma wannan magana a cikin magana cewa ana iya azautar da mutane ma da ruwa a a ce ba yanzu an yi ruwa gaba daya an yi ambaliya mutum dubu biyar a primary ko baka ji ba dubu biyar ana maganar nan mako ɗara ɗan bata ka je ka ji abubuwan da ya same aiki hanyoyin kamun da Allah madaukakin zargi yake kama mutane la tu addu wa la tu in Allah ya ga dama da kudin da ya baka da jibi a rabta kudi Allah da ka rika ganin ka samu kudi wani yana kallon cikin ni'ima kake to da jibi ma azaba sai a hana ka barci sai ka sha baya wani yana dan ko kamar ashabul kahf sai an tafi kuma ko naira goma bai da ita haka yin ba to haka Allah yake wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu ta'awudi inda ru'yati rihi babu da yake magana akan neman tsari yayin da aka ga iska da dazo kaji wata kuma ko daga cikin rundunonin ga wata banda ruwa to ga wata lokacin da aka ga iska ta tazo wal gaini da girgije wal fara'i bil madari da yin farin ciki yayin saukar ruwan sama yayin da mutum ya ga za'a ruwa gari ya dau zafi zai ga yana murna saboda sai an ba albishir sai an fara turo ma wa wanda zai yusiru yusiru riyaha bushran bayna yaday rahmati مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى بخيلة في السماء. kaji annabi idan ya ga ruwa shine makila ai sahabatan fiha ra'abun wa barqu idan yaga wato hadari ya hado girgije ya hadu wanda har an fara walkiya da tsawa dan wani lokacin kafin ai ruwa ai za ka gansu ko to sai annabi alaihi salatu wasalam da ya ga wannan shine makila yana gani fi samai ataba aqbala wa adbara sai kai ya komo wa da kala wa kharaje kai ya fita eh saboda ta ji hankali da ya ga wannan ji abin da annabi alaihi salatu wasallam yake ya kai ya komo ya shiga ya fita wa tagayyara wajuhu ya fuskata ta canza injina na Aisha gaba daya fa idza amtarat sama da zarar sama ta saukar da ruwan cikin ikon Allah to riya anu yace wannan yanayin da yake sai ga an yayi masa fa arafatu aisha zalika na na ya ta sanar da annabi alaihi salatu wasallam ta gane haka da gare shi cewa da zarar da ba ta faɗa yana cikin damuwa ba ta gani tana ganewa fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi alaihi salatu wasallam da ta gaya bara ka take cewa ya rasulullah na ga idan za a yi ruwa ga yanayin da kake shiga sai yake cewa ma adiri ni ban sani bane la'allahu ko dai irin wannan ruwan kama kalar wato kaumu kamar yadda wasu mutane suka faɗa mutanen annabi hudu ke lokacin da suka zo ba ruwan kuma suna annabi hudu ilgili ajitana li ta'fikana an alihatina fa'tina bima ta'iduna in kunta min as-sadiqin haka ce ga annabin Allah ka kawo mana abin da kake mana alƙawari in gaskiya kake bara ka kawo kullun zai zo annabi Uhudu wannan injili to shine annabi alaihi salatu wasallam yake to sai aya ta sauka falan ma ra'uhu aridan yayin da suka ganki aridan girgije ya haɗu ya haɗu ganga ganga mustaqbila awdiyatihim ya fuskanci kwararrukan su domin gidajen adawa da samudawa a kwari ko ko tarihi ko koma yanzu za ga a kwararruka yake a kan kanun duwatsu yake mustaqbila awdiyatihim ya fuskanci kwararrukan su shine jam'in wadi qalu hadha 'aridun muktir sai suka ce shi yawwa wannan ayi girgije ne da za a mana ruwan sama da shi sai Allah yake mai karin aya bal huwa mata'ajil kulli bar wannan magana abinda kuke neman a gaggauto muku ne ba kun ce fashi na bi ba ta yi duna ba abinda kuke neman a gaggauto muku ne sai Allah yake rihun ai wata iska ce fiha azabun alim a cikin da kuma akwai azaba mai radadi ni za annabi ne iska hankalin sa baya domin cewa rihun fiha kuma cewa huwa alladhi yutiru riyaha to abin da ya ga annabi hankalinsa ke tashi yace bai sani ba ko irin iskar adawa domin su ma iska aka turo suna murna amma a cikin ta akwai azaba a kuni idan mir kullu shay'in bi amri rabbiha tarkaru ta duk wani abu da ta gani da izinin Allah fa asbahu la yura illa masakinun suka zanto gaba ɗaya ba a ganin kowa a cikin ta kaje in ba gidajen ba kawai sai Allah ya sa iska gaba ɗaya ta rika hajijiya da ta cire wani kai ta ta hada wani da bango ta buga shi ta rika kashe ko ta gora mutum biyu ko uku haka iska ta rika yi dan akwai malaman tafsirin da suka rika cewa idan suka zo suka har hada hannu zo da karfa ma ne sai kawai iska ta rika tara kawo gaba daya in ta zo sai ta tara kan tunda tana ji da karfi to kawai sai ta tara kan ريحهم فيها عذاب أليم حين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم to haka Allah yake aikatawa ga waɗanda suke mujrimai hanyoyi na kamun Allah madaukakin sarki suna da yawa to yi za annabin ya ga iska hankalinsa baya kwanciya har sai ya koma yayi wannan kaga ai cewa wa min ayati an yursila riyaha mubashiratin wa yudhiqakum min rahmatihi sannan yake walitajri al-fulku bi amrihi walitabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun haka Allah ya bada a can suratul rum ko kuma wa amma adu fa uhliku bi ri'in sarsarin atiya sakharaha alayhi sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma kwana bakwai da yini takwas a dire haka Allah ya turo iskar ta rika wujin jigaru kwana takwas ba kakkautawa iska kawai ake wani ya mutum a ranar farko wani rana ta biyu wani rana ta uku haka fataran kauma fi hasar haka annahu ma'adazu naklin kawiya da yasa ka gama kaka je sun kaga mutum a kafa ka dauka dandararren kututturan da biyu haka ta rike ne sai Allah ya ce fa hal tara lahum min baqiya gaba ɗaya adawa da samudawa ka ƙara ganin mutum ɗaya shi da labarin adawa in dai ba qur'ani ne ko hadisi ya gaya ba mutum ta tsune domin ba wanda zai bada labari duk an kaje ballan tana wani ya zo ba da labari ko ya ce kaza duk abin da ka ji ba qur'ani ba ba hadisi ba labarin tsada da zamu da su tafi ne domin ya ce fa hal tara la ummim baqiya ka ga mutum ɗaya da ya ragowa a cikin su ba ba rage kowa ba Tuita annabi in yaga iska ta ta zo sai ce Allah kamar can hadisin na Aisha Allah man ya tsaluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi dillika tafakkara azkar alwabil sayyid alkalim sayyid um zadul ma'ad isrul muslim duk sun kawo ma wannan addu'a yadda zaka yi kana roƙon Allah alkhairin iska a roƙe ta shine muke koya wa mata a gida cewa maimakon ita zagin iska don ta ɓata motsi sai a yi wannan addu'a don mata ba ta zan kura sun gama motsi kawai a wannan kurar da iska ta sai ka ji in baka samu wato Allah ya tsare wa sai ka ji wata tara ta to sai a ce ga abin da zaki ce Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khaira ma ursilat bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma ursilat bi wannan addu'a za a sai Allah ya baki lada kin samu lada da yanzu ba ki kuma samu kuma ba tare da kin yi wa Allah rajin ladabi ba to wannan shine to shi sa Annabi alaihi salatu wasalam wato baya takewa da zarai wato ya ji wannan akwai hadisi Abu Huraira da ake magana akan hali akan zagin iska kamar yadda na faɗa mutum ya zagi iska annabi ya hana domin yana cewa a wato arihu min rauhillah hadisin Abu Huraira ta'tibi rahma tana zuwa da rahma wa ta'tibi al'azabi kuma tana zuwa daga azaba fa idza ra'aytumuha fala tasubbuha in kun ga iska karku zage ta wa sallallahu khairaha wasta'inu bihi min kariha ku roki Allah alherin da kuma ne matsayi ku ne ne wato taimakon Allah daga me sharrin ta wannan shi abin da ya kamata a kiyaye babu firi saba bidabu babun da yake magana akan rihu saba bidabu iskar da ake kira ta saba bidabu malam ya yi bayani a nan wato arihu shir'iyya alayla rihu saba iskar da ake kira asaba shine iskar da take tawowa daga gabas mai sanyi kamar oxygen ita ake kira asaba addabur kuma wadda take zowa daga yamma bushashiya bai kama da carbon dioxide an gane ko da zafi take zuwa kuma a bushe zaka ji idan ta zo wani zafin take karawa to shine bambancin sunan wannan mai zowa daga gabas mai sanyi mai daɗin gaske da zaka wani ai yana buɗe kuyar riga mai daɗin gaske ita kuma addabur ita ce wanda idan ta taho daga yamma ita kuma mara daɗi to shine magana su za'a yi walillahi junudu samawati wal ardi kenan wa kana Allahu azizan hakima Allah yana da rundunoni da yawa an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace nusirtu bis saba an taimake ni da iskar nan da take tohowa daga gabas wa ulikat adin bidabur sannan an halaka adawa kuma da addabu wa zai ke tuno mana wannan hadisin a wannan lokaci ne aka taimaka annabi alaihi salatu wasallam da wannan iskar asaba din Qur'ani ya bada labarin cikin Qur'ani na wadalu ahzab ai iska aka turo ta har gida su har kwanukan zai ta daga kwano gaba ɗaya wanda za a zuba mutum goma a ciki ta daga shi haka ta kifo shi ta rike kifa su kuma lokacin da sanyin da ta tsawo in za ku iya tuna a tarihin ma ai da bai ana tsananin sanyi a wannan lokacin to iska ta tawo mai mai taushi da sanyi a cikin ta to dai za ka halaka wato yan baja su ne yan azab yan baja sai ta ka halaka shine dai wa ma ya alamu junuda rabbika illa hu dan kuma Allah yake wa bi adin idza salla alaihi alaihi murih alaqim ma tadaru min shay'in atat alaihi illa ja'alathu saramim a suratul zariyat haka Allah ya faɗa ko wa li sulaiman riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi ko ila al-ardi allati barakna biha wa kunna bi kulli shay'in alimin ko fasakharna lahu riha tajri bi amrihi dukhan haythu asara kai shi ma iska aka hore masa to su ta azabin ayat da zamu dauko shine can cikin suratul ahzab din ya ayyuha alladhina amanu kuru ni'matallahi alaykum idda'atkum junudun fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha wa kana allahu bima ta'maluna basira wannan ayat nake zo ku kawo kaga da iska Allah ya halaka adawa to me zamu koya a wannan hadisin tausayin annabi alaihi salatu wasalam da jin tsoron sa akan al'ummar sa da iska ta ga so yana jin tsoron sa ala kama al'umma sai hankalin zai tashi sannan kuma abu na biyu mun ko mun ga cewa lallai Allah ya taimaki annabin sa da da iska a yakin ahzab mun ga wannan hadisi to sai kitab na'am injiwa rashin sanin gaibu kam kwarai kuwa kaga wannan yana nuna cewa annabawa ban san gaibu ba akwai wannan shi ma a cikin wanda za mu koya ko dan kaga da ji annabi ya san me zai fara hankalin sa ba zai tafi amma saboda al'amari ne na Allah shi za ka zama muku magana nace halilu ba ya daukar da ba ya daukar da yawa kitabu salatin kutub littafin da zai magana akan sallah al-kutub kifewar rana da wata eclipse of the moon ko sun wannan da yan geography kisiyar rana da wata akan su zamu magana salatul kutu ana aisha radiyallahu anha qalat rana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce khasabat ash-shamsu fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma kafin mu wuce can ai mun gane yanzu gaba ɗaya abubuwan nan guda hudu da aka faɗa tarihu makru'iyatu hukumu kayfiyatu duk mun gane dukan katafati shamsu akwai malaman da suke bambanta ce al-kutub bil kaf da kaulata shine na na rana ce da kame ruwa kuma na wata wasu kuma suka akka suka ce na kame ruwa shine na wata na kaulatan kuma na rana domin a ra'ayin malikiya kutubin rana za a yi masa sallah za a taru amma na wata ba sai kowa ya fito kowa ya sallah amma sauran su imamu Ahmad bin Hanbal suna ganin duk abu ɗaya ne domin annabi ya haɗe su guri ɗaya yawwa za mu ji hadisin yau nana ga ta ce kada fati shamsu fi ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rana ta yi kutubi zamanin annabi alaihi salatu wasallam fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bin nasi sai annabi ya yi mutane sallah kun ji a an samu kirfewar rana ko wata sallah ne fa qama sai annabi ya miƙe fa adalal qiyama ina da tambaya a hadisin hadisan da zamu biya sai annabi ya tsawaita zaiwar tun maraka a sanne ya ruku'i fa a dalar ruku'a ya tsawaita ruku'i tun makaba sanne ya dago daga ruku'i fa a dalar kiyama ya cigaba da zaiwa me ba ta hutun jira sai aka dora wa huwa duna al-qiyam al-awwal amma tsaiwa ta biyu ba ta kai ta farko ba misali an yi aya ɗari a tsayuwar farko to ta biyu tamanin aka misali ko kuma an yi bakara a tsayuwa ta farko to ta biyu ali imran zalla aka biya ɗari biyu da tamanin da shida ɗari biyu daidai sun maraka a sannan ya rukuni ba a ɗanar rukuwa ya tsawaita rukunin wa huwa dunar rukuwa awwal bai kai rukuni na farko ba sun matajada sannan zai tafi sujjada ba a ɗalar sujuda ya tsawaita sujjada kuma fa ala zalika fi raka'ati thaniya sannan ya aikata haka a raka'a ta biyu yitla ma fa ala fil ula irin yadda ya ta farko ba sai an maimaita ma ba idan mun lura da kyau wannan raka'a da aka yi raka'a dai aka yi ruku'i nawa ruku'i nawa biyu sujjada nawa ɗaya ya faɗa nan amma biyu ne saboda wani hadisin ya nuna ba karara saboda ka san ba sujjada ɗaya yi zama da yanzu kawai ta aka baka wannan hoton amma akwai hadisin da ya fassara wannan din cewa sujjada biyu domin duk raka'a sujjada biyu take ta cikin ta sabon abu a gurin gaji ne yanzu ruku'i biyu ruku'i biyu ruku'i biyu sujjada biyu idan mutum ya yi karatun fatiha da sura doguwa kamar bakara yana tsaye to sai ya tafi ruku'i ruku'in ma ya daɗe in ya yi minti arba'in da biyar a tsaye da yanzu ana so ya minti kamar talatin da biyar a rukuɗi misali idan ya ɗago kuma zai ɗora sai ya ƙara yin wannan kusan minti talatin da biyar ɗin a tsaye yana karatu sannan sai kuma tafiya a rukuɗi na biyu sannan sai koma yanzu ya yi a rukuɗi na biyu ya yi minti ishirin da biyar misali idan ya ɗago kuma to zai tafi sujjada ita ma ya tsawaita a duka biyun daga nan kuma in ya ɗago to raka'arsa ta biyu ba a so ta kai wannan tsawo idan ya yi alim bakara da alim ran to yanzu zai da tayi da ba'ida kaga ana bukatar Allah rumma lokacin da za a yi sallar kutubi ba kamar ta neman sha da fari bane ita wannan sabbi su mara duka la'ala da ne da ana taka hadisi da gashi sai to wannan ana rabba ake nema kalli da zo ta tilawa gaba ɗaya muraja ka ta ranar kai a mun yafe kai mana to shine a raka'a ta biyu ma haka mithla ma fa'ala bil ula thumma sarafa kana annabi ya biyo wa qadin jallabi shum yana juyawa kuma Allah ya ce wa rana ta yayi ma gaba daya ta yayi wannan wato abin da ake kira rashin lafiyar ta ta ya kau fa kadaban da sai annabi ya hudu ba yau mutane hudu ba fa hamidallah ya gode wa Allah wa asna alayhi ya ba Allah sun magana da yake to jama'a inna shamsa wal qamar ayatan min ayatillah ku sani cewa da rana da wata ayoyin Allah ne to fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid saboda haka ayoyin Allah ne la yankhasifani li mawti ahad ba ta yin kudubi dan wani ya mutu dan wani suna yi yanzu wani babban malami ya mutu aka yi ruwa sai a ce dan mutu wasu kake wai saboda Ibrahim al-Azam ya raza a ranar hiza aka yi kudubin rana sai annabi ya ce ku sani ba ka kutubi dan mutuwar wani ko dan wato dan rayuwar wanda ba sa kutubi ayoyi ne daga ayoyin Allah ba sa kutubi dan mutuwar wani ko rayuwarsa fa idza ra'aytum zalik da zara kun ga rana ba ta da lafiya ko wata fad'u Allah ku je ku roki Allah haka annabi yake ku roki Allah kun da abin da aka samu sai yake wa kabbiru fi kabbaruri wa sallu fi salla wa tasaddaqu ku rika sadaka wannan abubuwa annabi ya umarce mu annabi bai yi a fito gari da ganguna maza su sa kayan mata su shiga ɗan dauri don da haka ake namiji ya ɗaura zani ya tafi yana la ilaha illallah mun tuwa da dukan dan kowa ana haka dan dauri ka kowa dan dauri ka ce ka tuba ai babu tuba nan babu shi kayan mata annabi alaihi salatu wasallam ya ce duk wanda ya sa Allah ya ire waɗanda la'ana Allahul mukhallifina min ko nizai bil rijal bin nisa haka annabi ya faɗa Allah ya ire wa ɗan daudu wanda suke kwaikwayon mata ya kuma ire wa matan da suke kwaikwayon maza to shi ya sa kayan mata wai ana jan tufafi a gari ana kewaye gari ana kiɗa wasu kuma wai ana zikiri ana ambatar Allah kwata-kwata Allah bai ma anzalallahu bi amin sunna Allah bai ce ai haka abin da aka ce ai da jinan a roƙi Allah a yi kabar bari a yi a talla sannan a yi sadaka saboda sadaka tana yayi nasiba amma za ka yi gari ana abubuwa kala-kala babu shi a shari'a tun makala sannan ya ce ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi alaihi salatu wasalam ma min ahadin abiyaru min allahi babu wanda ya bi allah wato binciki fiye da an yi jini abduhu kaga da jinin da yake sa a samu wannan kenan kisa ba hikima bace dan kai geography kace mana gobe za a yi kicewar rana domin abin da ake so na tsoro ba ne na san karfe takwas za a yi domin zai je to kin bacci na kawai so ake mutum ya ga abin kudata ba da so ba tsammani wannan jura da manyan yan boko da suke yi a kada kawai a ce gobe za a yi lokaci kaza ba hikima ɗaya daga cikin hikimomin so ake a ganji za mu ji a hadisi ba da so on affected suddenly kawai a wayi gari da shi nan da nan kowa ya fage haka ake so amma yanzu ci gaba ya kai sai a gaya ba gobe da karfe kaza kuma a tashi kaza za a kuma na minti kaza za a shi za a ga kowa yana jikiyarsa ɗaya daga cikin hikimomin ba za mu ji to babu wanda ya fi Allah kiji fiye da ga bawan sa yana zina kaga ɗaya daga cikin dalilan da yake da Allah ya kawo wannan alamomin shine akwai zina da zara an ga wannan to sai a tuno sabo ne ya auta duniya a matuhu ko ya ga bai wanda tana da ya ummata muhammad ya ku al'ummar annabi alaihi salatu wassalam wallahi na rantsi da Allah inji annabi alaihi salatu wassalam law ta'lamu da ma a'lamu da kun san me na sani la dhahiktum qalila da dariya ku ta koma kadan wala bakaitum kafira da ku kan ku je yafi yawa ba wani jirin mutaka da za a yi sam sai dai shirin mu sa kuka shi za a rike Allah da a ce mun san abin da Annabi alaihi salatu wasallam ya sani to da ba shirin da za a yi na mutaya sai dai shirin mu sa kuka shi za a yi saboda haka kun ji wannan hadisin yanzu kai tsaye da ya nuna cewa wato mun samu cewa akwai shar'antuwar yin sallar ne sallar kusufi akwai shar'antuwar eh, shar'antuwar ta domin mun ga annabi alaihi salatu wasalam ya dage ya raka a ɗaya da sujjada biyu da ruku'i biyu mun ga wannan mun tabbatar da cewa ta shar'anta yawa sannan kuma mun ji kaifiyarta shi ta hadisi yana koyar da mu bakin iya na sallar kusufi sannan jumhur sun malamai gaba ɗaya sun tafi akan sunna ce su ma mu'akkada sannan na biyu mun ga cewa lallai an zo a yi sallar kutubi da jama'a a cikin masallaci kun ga sallar roƙon ruwa a fili ake yi shi za su suke cewa irin sallar idi suke cewa ba ta da bambanci da sallar idi ita sallar roƙon ruwa amma ita wannan a masallaci za a zo a yi ta kutubi a masallaci sannan raka a biyu ce da tsaiwa wato tsaiwa biyu da rukuyi guda biyu da sujjada guda biyu sai dai tambaya kafin mu tafi gaba yawwa to bara lokacin da ya tafi duk ɗaya ne da ta rana da ta wata ba wani bambanci yasa mun a farko na ce a wajen a malikiya su suna ganin ta rana ta wata ba sai an haɗa ba kowa zai iya yi amma ta rana a fito masallaci a yi shi kuma a nadi za ka ce a gaba ɗaya annabi bai ware ba a hadisi kuma haka muka ji bai ware ba tambaya a nan shine tunda saura minti biyar an bani takarda misali eh na akwai kiran sallah amma da wani yana gaban sati mai zuwa amma tunda ka tambaya shine za a ce as-salatu jami'a haka za a ce ba hayya ala sala ba da ka ji wannan to sallar rana ba ta da lafiya za a yi salatul kusur liman tsallada ne zuwa zai tsawon wannan ji a salatu jami'a ba hayya ala salama kowa ya alwala sai hudu da alwala ake zuwa tambaya shi ne tun daga sallar sai kuma idan ka je da yin sallah ana ta karatu da ba ka duba yana ga ka san ku tubi domin ba lokacin sallah za a bane ba lokacin da misali kawai aka samu ku tubi idan mutum ya zo ya tara liman ya yi fatiha da sura amma bai tafi rukuni ba tambaya ce akwai abin da ake gunsa matsubi idan aka yi sallama zai biya wani abu ko zai biya ba eh ba zai biya ba me yasa ba shi ne dalili ba ba zai biya ba mun yadda suna ce mu akada amma sallah yanzu aka zo sallar tarawih misali sai ka zo ka tarar limami ya wuce ka a raka daya ba a rama wai da bayan sunna ce ba dole ba bi rasa yawa kawai shi ne bi rasa ra'a ba saboda bi rasa rubuyi ba ko da kyau wannan kalmar nake zuwa ba to da yazo sai ya tarar bi rukuyi biyu da yazo sai ya tarar liman ya dago daga rukuyin farko ya ci gaba da karatu a rukuyi ne shi ne tambaya inda kun yadda akan to yanzu ya dago daga rukuyin farko bai samu na farko ba ya samu na biyu ana yin zuwa shiga na'am shike nan da malam bukari yace kawai shike akwai ne wani fahimtar bala ne injiniya ta ja kai ma ta ja ta ja eh shike nan kun yadda da wannan jata rukuni na biyu da ya zo bai samu ba ya sha na farko bai samu ba ya samu na biyu ta sha to da ya zo duk kunya ta to da ya zo sai ya karar bai samu rukuni duka ba ba fatiha da sura ba bai samu rukunin farko bai samu rukuni na biyu ba zai iya rama ko zai rama zai rama saboda ya samu duk biyun ba na'am bai samu raka'a ba to ai kuka ji kuma ka ce samun ruku'i shi ne raka'a sannan kuma yanzu ka ce ba zai rama ba ruku'i bi eh bai samu ɗaya ba ya samu ɗaya amma da aka tashi a raka'a ta biyu kuma ruku'i biyu aka yi duk kun ta ba akan ba zai rama ba to abin da malamai suka ce ku ba ku yi sabani ba abin ba ma ke amma su malamai sabani suka yi kamar imamul jami'i ya zuwa ulbayan da yanzu yake sai ya rama domin a matsayin raka'a yake kamar raka'a wannan ruku'i ne kamar raka'a saboda haka tunda ka samu a raka'a ta biyu ya baka hoton domin ana da fuska wajen hudu na yin sallar ana iya zuwa a ruku'i biyu a kowace raka'a ana iya ruku'i uku in ka samu alaran man da wasa tilawa zai sosai in ka janku ruku'i uku zai yi ana iya ruku'i hudu kai har biyar ba da rashin kawo malaman fito to ana ruku'i biyar amma za ku daɗe ruku'i na farko kowanne da tsawonsa na biyu na uku na hudu na biyar amma wanda ya fi kowanne inganci shine hadisin Aisha wannan sai na uku me ruku'i uku ba Imam al-Baihaqi Ibn Hajar ma ya kawo wanda za mu tarar nan gaba hadisi Ibn Abbas cewa lokacin da aka yi girgizar kasa Abdullahi da Abbas shi aka samu aka tsinsa in ka duba al-musannaf na Babu Razzaq wa Ibn Abi Shayba ya kawo shi a ciki cewa za a iya yin wato Abdullahi da Abbas da aka yi girgizar kasa tunda wato wata aya ce wato daga cikin ayoyin Allah sai zo aka yi irin wannan sallar ruku'i uku ko taraka ruku'i shida kenan a raka'a biyu ruku'i shida to amma na mai hudu da biyar da ke duk su kuma idan su ba su da yin amma dai za ku ga malaman fiqh suna kawowa to abinda aka tafi akai idan dai kar kuma magana tana da karfi na cewa za ka rama kaga bayan an yi sallama kai sai ka miƙe kai fatiha da sura da rukuyi daya shikenan kabiya inda zai zo yi yin haka ba sallar sallar ta yi amma dai ba karantawa yi ba sallar ta yi malam ke idi ya goyi bayan wannan da dalilai masu kyau saboda yake kamar raka a kowane rukuyi kuma da ma kama kai ma ka faɗa a farko cewa da an rasa rukuyi to an rasa raka misalin da muka yi kenan to saboda haka za a yi rukuyi cikakke za a yi raka'a cikakkiya shine qaza'ul fawaid sun yi maganganu akan wannan yaya ake biyan abin da ya shuɗe yaya ake biyan sa saboda haka wannan ita ce salatul kusuf na salamu rana ko wata kuma kamar da muka faɗa wannan shine abin da shari'a ta gindaya cewa an fito in abin ya faru kawai a sanar da mutane a daidai lokacin ba a ɗauko na su jika a ba mu kai a sanar a social media a karan banoni yanzu a social media sai sun gaya ba cewa gobe za a na ai abu ɗaya ya rasa ruku'i ɗaya ya rasa shi kaɗai zai rama idan mai ruku'i uku ka zama misali a wancan ra'ayi ibn abdullahi da abbas um kaga sai kai ruku'i biyu kenan kai ba idan guda biyu ka rasa ɗaya ka samu misali idan ku ɗaya ka rasa ɗayan nan zaka yi da ka tashi sai kuma a ɗora ma cewa sai ka yi dogon tura ko ta kila dan ga ya ce annabi alaihi salatu wasalam yana idarwa gari ya yayi kai ma wata kila gari ya yayi kawai sai kai fatiha da alamsar kai ba ya isa gaba ɗaya rukunin guda biyu shi za ka biya eh duka biyu abin da ka rasa shi za ka biya dama magana da muke kenan akan qada'ul fawaid ce cikakkiyar raka ai shi ne yanzu muku kamar raka a yake wannan rukuni kamar raka na'am na'am ba ya yi sujjada a ta ga raka da ai abin da yasa aka yi ma saukin waccan waccan ragoyin sujjada ba kai guda hudu ba ka gane rukusa aka yi ma saboda a tsaiwa ɗaya kai amma yanzu tun da an yi sallama ka kuma miƙewa ai ba wajen raka da take shiga sai dai sallagawa sallagawa wata sufa sallagawa za ka yi da ba za ka yi sujjada ba saboda haka akwai sujjada cikakkiyar raka'a za ka yi za ka ce kamar raka'a wallahu musta'an wannan shine abin da ya gabata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu daɗin sa wannan muka kuskure Allah ya ce mana na an sami dubu ɗaya da ɗari takwas da ashirin da biyar akwai ɗaurin auren yala alhaji Ahmad Idris ba za a ɗaura auren Hussein Ahmad Idris da Rani ya ce wa Isa wanda za a yi ranar juma'a ta takwas ga watan satumba din karfe biyu da rabi a can national mall abuja ke muna fata allah ya sa albarka akwai alhaji kabir fara za a masa wani karamin aiki da ji muke waya ya ke gaya a yau dinnan kuma an yi muna rufa Allah ko cikin sarki ya sa a yi a sa an ba ba in kuma an yi Allah ya kara masa lafiya duk waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i Allah maka cikin sarki ya biya musu bukatun suna alkhairi muna roƙo ubangiji da suna ta kyawawa da tsohon da wata Allah ya sa mu gama lafiya waɗanda suka yi mana wasiya da addu'a Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo ubangiji madaukakin sarki da sunayensa kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ka tallafa mu Allah ka shirya zuriyar mu Allah madaukakin sarki ka shiga al'amuran mu اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عفاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين kada bibi ko in alwajin da mu go insha Allah ina da sati da wala kaga na Thank you. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Thank you.